الحمد لله الذي شرع لعباده سبيل الزواج استجابة للغريزة التي ركب الإنسان عليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الإخوة المؤمنون ينبغي لمن أراد أن يتزوج أن يتأدب بهذه الآداب العشرة الأول أن يستخير الله تعالى روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الأدب الثاني أن ينظر إلى من يريد نكاحها روى الترمذي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه انظر إليها فإنه أحترى أن يأدم بينكم ومن حديث جابر رضي الله عنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاهها فليفعل الأدب الثالث أن يختار ذات الدين روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تنكه المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ومن حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة إخوة الإيمان إن رعاية شؤون الزوج وتربية الأولاد وبناء الأسرة على أسس من التقوى والإيمان ومثل ما يقال في المرأة يقال في الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض حديث حسن الذي رواه الترمذي الأدب الرابع عدم المغالاة في المحور المغالاة في المحور أصبحت خطيرا كبيرا لما تسببه من غزوف الشباب أو عجزهم عن الزواج فينبغي على الجميع التكاتف للقضاء على هذه العادة السيئة وتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيسير تكاليف الزواج وتخفيف المحور يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغلو سلوك النساء الأدب الخامس إعلان النكاح فإذا كان يوم الزفاف فللنساء أن يضربن بالدف إعلانا للنكاح وتطييبا للخاطر العروس لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل ما بين الحلال والحرام الدف والسوت في النكاح فيجب على العروسين وأهلهما اجتناب كل ما فيه مخالفة للشرع وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة الآداب الخامس استحباب الوليمة للزوج استحباب الوليمة للزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج أولم ولو بشاة رواه البخاري ومسلم وينبغي أن يدعى لها الصالحون فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقيا رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول شر الطعام شر شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء رواه البخاري الأدب السابع صلاة الزوجين معا فيستحب لهما أن يصليا ركعتين معا جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرة وإني أخاف أن تفركني أي تبغضني فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الإلف من الله وإن الفرق من الشيطان ليكره إليه ما أهل الله له فإذا دخلت عليها فمرها فلتصلي خلفك ركعتين وفي رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني اللهم جمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير رواه البخاري الأدب التاسع ملاطفة الزوجة عند البناء يستحب للزوج إذا دخل على زوجه أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب أو هدية يخصها بها ونحو ذلك الأدب العاشر ذكر الله تعالى عند إتيان أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطانا أبدا رواه مسلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا وبارك لنا في أموالنا وبلادنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين alhamdulillah godiya maras ƙididdiga su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shar'anta kasancewanmu a wannan rana mai albarka rana ta juma'a wanda kuma ta zama cikin shari'arsa da shiryar wasa ya hukunta ɗan adam ya bi ta hanyar yin aure don samun zuri'a haka Allah ta'ala ya hukunta don neman biyan bukata ga halattacciyar hanya sai an yi aure tukunna ake samun zuri'a ina mai shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai shi Allah kadai shi kadai yake ba shi da abokin tarayya tare da shaidawa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya dadin tsira ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka Allah nake roƙo a matakin farko ya sanya mu cikin bayin sannan ma'abuta hankali wanda in suka saurari kalmomi sukan bibi mafi kan zance cikin abin da aka faɗi gare su suna masu ɗaukan shi don neman shiriya da kuma aiki da shi wa'annan su ne wa'anda suka samu arzikin samun shiriya daga wajen Allah su ne kuma ma'abuta hankali Allah muke roƙo ya sanya mu cikinsu ya ku ‘yan uwa masu albarka a matsayinmu na musulmai da muke kwaɗayin kasancewa cikin muminai ya zama wajibi yana daga abin da ke kwadaituwa da ake nema a wajen musulmin kwarai musamman ga wanda ya himmatu da niyan zai yi aure ya ladabtu da kaɗan daga cikin waɗannan laduba da na ambata ko zan ambato su guda goma na farko daga ciki al'amarin aure ya wuce mutum ya tuna buƙatar ransa kaɗai babban abin da ake nema shine ya sallama mai iya masa zaɓin abin da zai zama kwanciyar hankali ga rayuwarsa shi ne mahalicinsa Allah tabaraka wa ta'ala don haka a matakin farko ya ɗabi'antu da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta yin istikara sallamawa da miƙa wuya ga Allah ya yi masa zaɓin alkhairi don a wani gaba ne bawa yake da zai fita daga goranta ya shiga wata gaban da daga kanta za a buɗe wata cafta sabuwa ga rayuwarsa me iya yiwa in ta zama mai daɗi to zai kasance cikin jin daɗin rayuwa har rayuwar ta ƙare kuma ana tsammatin wannan mata da aka rayu da ita a duniya ita ce matarsa har a cikin matan gidan hurul ini don haka ya yi ƙoƙarin tsabtacewa ta hanyar sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala don neman zaɓi ba wanda ya fi kowa sanin alkhairi ya san abin da ke ɓoye ya san waye ya fito fili ya bayyana maka munafunci ya ɓoye alkhairi in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba akan haka ya ku ƴan uwa ladabin farko a wajen ma'aurata su sallama suna masu miƙa wuya da ba da zaɓi a hannun Allah tabaraka wa ta'ala kamar irin yadda hadisin nan da aka karɓo daga Imam al-Bukhari wanda Abdul wanda Jabir bin Abdullah ya rawaita yake cewa Annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana koya musu addu'a na istikhara bi ma'ana addu'an nan da ake yi cikin sallan dare cikin nafilfili kwaya biyu da bawa yayi ko dai ya faɗi kukansa a cikin sujjada ko kuma in ya zo zaman tahiya ko kuma bayan ya idar ba so ɗaya ba ba so biyu ba ana son bawa ya matsakai ne ganin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ne ya yi masa zaɓin alkhairi ba abin da ya zaɓa wa ransa ba don haka shi wannan abdullahi bi jabir bin abdullah yake cewa annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana koya mana addu'an istikhara kamar irin yadda yake koyar da mu karatun alqur'ani wannan hadisi kamar yadda muka ambata Imam al-Bukhari ya rawaita don haka ya ku ƴan uwa a matakin farko sallamawa ga Allah tabaraka wa ta'ala dan neman zabin alkhairi Allah muke roko yayi zabin alkhairi ga dukkan waɗanda ba su yi ba waɗanda kuma suke niyan karawa Allah ya sa su din ma su yi zabin alkhairi wanda aka riga da aka haɗu Allah ya sa an haɗu bisa alkhairi ladabi na biyu yana daga cikin abin da ya halatta a gaban aure musulmi yayi dubi zuwa ga wacce zai aura ya kalle ta irin kallo da musulunci ya halatta wanda malamai sun ambaci laduba ɗaiɗai a wajen gaban wannan kallo kamar guda shida wanda sai an kiyaye su tukunna sannan ake cewa ya halatta ya kalle ta dan ta gwada masa ko kuma ya ga wani abun da zai ɗauki hankalinsa da za a ce an yi aure yana mai kwaɗayin ganin haka a tare da ita wannan gudun kada mutum musulmi ya aure abin da bai san meye ba daga cikin manya-manyan laduban da za mu ambata wanda lokaci ba zai ba da dama mu ambaci duka ba shine ba zai kalle ta daga shi sai ita ba kamar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina aliyu ya tashi a gidansa a matsayin kani yake a gare shi da zai auri esther bai bashi shi da ita kadai ya zo ya kalle ta ba sai da ya kasance shi ubanta mahaifi yana kusa yana nan tukunne ya halatta masa ya ganta kuma kallo daya daga ranar ba a ce in an ci gaba da zuwa hira kuma gobe jibi za ta rika fitowa irin wannan yanayin don ka ci gaba da kallanta ba don da ikon Allah ana tsammanin irin yadda Allah ya halicce ta ai haka za ta ci gaba da rayuwa sai dai in wani matsala aka samu a hanya ba abin da zai canja don haka a matakin farko ka ga abin da zai ɗauki hankalinka wannan halattacce ne a gaban neman aure saboda hadisin da aka karɓo daga imamin tirmidhi da al-mughira ya rawaita da mughira bin shu'ba ya rawaita Allah ya ƙara masa yadda yace lallai ya nemi aure sai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa shin ka kalle ta sai ya ce a'a yace je ka kalle ta yace dan akan wannan kallo ne mai iya yiwa ku daidaita kana mai jin zaka yi aure ne akan abin da ka nitsu zaka aura abin da Bahaushe yake cewa gudun karka auri kule abuhu eh a duk kunkuna maka ita an yika baka san me ka karba ba wannan ba cinikin musulunci bane ka ganta ka san da cewa akwai wani abu na kyau ko na nagarta ko wani abin da zai burge ka game da halittanta wannan hadisi kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai faɗin haka inda mugira yake ambato sannan hadisin da aka karɓo daga jabir Allah ya ƙara masa yadda shi kuma yana cewa idan ɗayanku yana mai neman auren ƴa mace in zai iya yayi dubi yayi kallo zuwa gare ta zuwa ga abin da zai burge shi to fa yayi wannan kallon annabi ya halatta wannan kallo ne guda ɗaya wanda in an yi shi ba a maimaitawa ba ana cewa kuma ta fito a wani irin kaman da zai zama ta bayyana jikinta gaba ɗaya ba a'a amma a kamannin da wata ila ba hijabi ta saka ta kare jikinta duka ba ta dan bayyana wata ila kwalliyan da za a ce akwai zani da riga a jikinta wata ila a ce da dan kwali a kanta da dan gele akalla dai shi gele ba zai tare wani abu game da abin da ke jikin halittanta ba don haka musulmi yana da kyau a irin wannan gaban gudun kada ya aure abin da zai zo ya dan dana sani ya kan kalli mata kallon da zai zama daga kanshi ba da a sake yin wani ba kuma yana daga abin da shi kansa ibnu taymiya yake faɗa kuma ya ji tsoron Allah shine kallon nan kar ya kawo wani abu na sha'awa a ransa kar ya zama ya kashe kwarkwatan idansa ne wajen kallo a'a yana yi ne bisa cika sharuɗan da annabi ya ajiye a babe in istata'a in zai iya wannan ma ba lazimi bane ba wajibi ba in zai yiwu annabi ya ce kenan in bai yiwu ba sai a yi irin auren irin yadda aka yi ajiya iyayenmu aka aura musu ma ba su taɓa ganin matan ba kuma aka zauna lafiya Allah ya sa a dace don haka ya ku ƴan uwa wannan shine ladabi na biyu ladabi na uku daga cikin laduban da annabi ya ambata shine ayyakhara zatu din mutum musulmi yayi zaɓin abin da ya zama ma'abuciyar addini cikin bayin Allah da zai aura saboda hadisin da aka karɓo daga Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake ba da labarin annabi yana shelanta wa duniya cewa mazaje suna yin aure ne ko mutane suna yin aure ne sanadiyan abubuwa guda hudu wani yana auren mace saboda dukiyanta saboda kudinta wani yana aurenta saboda dangantakanta yar fada ce yar zuri'a ce wani yana aurenta saboda kenta wanda su ne gama garin mafiya yawan mutane wani kuma yana aurenta saboda addininta addininta daban kasancewanta ma'abuciyar addini shi ma daban ta iya karatun alkur'ani tana rera karatun alkur'ani tana zuwa makaranta wannan wani abu ne janibi guda a gefe guda ko da ta iya larabci ko da balarabiya ce amma ta ɗabi'antu da abinda ta haddace abinda take karantawa abinda take zuwa makarantan shi ma wani arziki ne daban don haka sai annabi ya maka ishara abinda za ka zaɓa a gaban yin aure ba mai karatun ba ma'abuciyar addinin wanda tana jin abinda aka ce Allah ya ce annabi ya ce za ta ɗabi'antu da kwatantawa in an ce Allah ya hana annabi ya hana tana nisanta game da abinda aka ce wannan haramci ya kai ga abinda ake tsammanin ta bari to wannan ita ce ake cewa ma'abuciyar addini kamar yadda annabi ya ce gudun kada hannunka ya yi ƙasa ka zaɓi ma'abuciyar addini don kan kyau in aka kwana biyu yana gushewa amma abin da zai zauna ya dawwama ya faranta maka rai ya haifa maka da zuri'a tsayi ba ya raka ka a duniya ka tsira ya kuma kubutar da kai a gaban Allah ranar gobe kiyama tambayan ba za ka yi nadama ba shine ma'abuciyar addini don haka ya ku ƴan uwa da ba ku yi aure ba in an tashi a ba da ƙarfi akan abin da ya shafi ma'abuciyar addini idan ta ƙara da wani abu kyau wannan nurun ne ala nurin in ta ƙara da kasancewanta ‘yar zuri'a ta ƙara da kasancewanta ma'abuciyar dukiya wannan za mu ne ta tadda mu je mu amma babban abin da ake nema shi ne ta zama ma'abuciyar addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ishara ba ga macen kaɗai ba har da shi ɗa namijin ba a yi shiru a kansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fahimtar zamantakewan aure tubali ne da ake gina shi bisa abin da ya shafi tsoron Allah da kuma imani in ita an ce ta zama nagartacciya an bar namijin ya zama tambadadde mutumin banza kenan ba haka sancen yake ba shi ma annabi bai yi shiru a kansa ba sai da ya shelanta wa iyayen da suka yi haihuwan ƴaƴa mata yace idza khataba ilaykum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan aka ce wani ma'abuciyin addini mai ɗabi'u nagartattu ya zo neman ƴarku annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yace to ku aura masa yace kin yin haka to akwai ukuban da zai biyo baya illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arif idan baku aura masa ba kuka bar shi ya tafi da addinin sa da dabi'un sa nagarta kuka kalli wanda wata ila yazo da tattalin arziki wata ila aka kalli kamannin sa a babin kyau ko kasancewar sa dan zuri'a amma tambadadde ne mutumin banza to takun fitnatun fil ardi a bayan ƙasa ba a gidanku kaɗai ba fitina za ta yaɗu wa fasadun kabir ɓarna kuma za ta shiga lungu da saƙo ko ina kaga tashin hankali wannan haka annabi ya shelanta a yau a ce laifin ba wai nawa ne kaɗai ko naka kaɗai ba duniyar musulunci da musulmai fa a yau an karkata kawai mai hannu da shuni kaɗai ake ɗaukan ya a bashi ko da ko a fagen addini da ɗabi'un nan ya cika abin da annabi ya faɗa to sai ka samu ba a damu da wannan gefen ba yana zuwa baka jin uba yana cewa ku duba mun masallacin da ke sallah ma'abucin sallah ne ina abokansa nagartattun bayi ne shin ɗabi'unsa yana zuwa makaranta don ɗaukan karatu an san shi da tarayya da mutanen kirki malamai ba wanda yake damuwa da wannan tambayar da take fara zuwa shine me yake yi a ina yake aiki me yake samu kaga kaman an ba da ƙarfi akan tattalin arziki madadin abinda malamai suka ce idan mutum ya zama ma'abucin addini mai ɗabi'a to in Allah ya yarda saboda ya san girman hakkin inda ka ɗauka ka bashi ko kwasan kashi ne a ramin shadda zai yi saboda ya rufe asirin gidansa ba zai bata a walakance ba don haka shi yasa ba a yi magana akan abu ne shafi tattalin arziki ba don ya san girman hakkin da ya rataya a kansa kowane aikin kaskanci zai yi don ya rufa mata asiri da wannan ne Allah ya hukunta manzon Allah bai yi shiru ba an yi magana akan ita ya macen kuma aka yi magana akan abin da ya shafi shi ya namijin dan sai sun haɗu nagartattu guda biyu tukunna ake samun zuri'a tsayi ba ake samun ƴaƴayen da za su zama sanyin ido sannan kuma shi mijin yake iya amsa tambaya a gaban Allah ranar gobe kiyama ya ku ƴan uwa a matsayin mu na iyaye mu kula hankalin mu ya koma kan ma'abucin addini in an zo neman ƴarka ita ma ƴan a matsayinka na ɗa namiji da ka fita daga gidanku zaka je makwabta neman aure ka ba da ƙarfi kan duba nagartan ƴa mace madadin a ce wataƙila kyau kake kallo kamar yadda wannan hadisi da na karanto abinda annabi ya ambata a cikin wannan hadisi imamu turmizi ya fidda hadisin ladabi na hudu shine kada mu kai makura wajen tsananta al'amari na abin da ya shafi sadaki da kuma neman auren kaiwa makura kan abin da ya shafi sadaki da kuma tsananta yin bikin yana daga abin da ya zama fitina a yau auren yake gagara a wajen samarin ko kuma sukan gajiya a hanya suna son yi amma ba za su iya yi ba saboda tsadan abin da aka kallafa musu don haka yana zamowa abin da ya dace akan duk wanda ya zama uba ko kuma ya zama yana da iko akan abin da ya haifa sassauta wannan al'amari na abin da ya shafi sadaki malaman larabci suna faɗin sadaki ne ba san wani abu kaya ba don a al'adarmu ne ƙasan hausa aka san shi don haka yana daga cikin abin da nake ba da shawari har a yau in Allah ya sa ka samu arzikin wanda zai zo neman yarka wallahi ya fiye maka kace ya dunkula maka kuɗin kayan da sadakin duka ya baka kai kuma ya ka tattara masa ba kasa ko yake so ba ka haɗa mishi ka kai shi kar ka sai mata wani kaya in ba wanda take da shi a gida ba sai a mata ɗan ƙwaya biyu na fitan biki in ta je zai bata tsara zai sake yin wani kayan dole dama kayan shi ne ba ɗawainiyanka ba kai ma ka kubuta da wahala amma sai ka ga an taro kayan da ya fi naira miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku kai kuma a kawo maka kana nan kana tare tare da yadda za ka yi ka samu ɗan dubu ɗari biyar miliyan ɗaya da za ka mata kayan ɗaki ai wannan ƙarya ne mu kai wa kanmu gaskiya eh ka zo neman ta eh da sadakinka eh sadakinta kaza ne dan haka kuma kuɗin kayan nan maimakon ka yi ka haɗo duka wuri guda ka kawo mu mun ɗauke maka ba sai ka shiga wahalan kasuwa kana ɗaga kamfai kana ɗaga bireziya kana cewa nawa ake sayarwa ba in ya kawo kuma sai ku masa kayan katakon tun da abin da yake son ya gani ke kai ma ka huta to sai zama nan wannan gaba mutane suna wahalar da kansu a wurin larabawa kawai suna magana akan sadaki ne babu wani abin da ya shafi kaya a dunkula kuɗin ne kauri a bayar shi yasa an ka kalli na annabin zaka ji an ce yana da kauri saboda babu wani abu kaya a jikin shi kai ma na yau din karka ji an ce sadaki naira miliyan uku gaban ka ya faɗi in aka barka da kaya ka shiga haɗa akwati a kasuwa to da ka iya kashe sama da haka kuma baka san lokacin da hakan ya faru ba amma in ka dunkula kuɗin shi ubanta zai yi ji daɗi a wurin ɗauran auren danginka su ji daɗi duniya kuma su gane ka mutunta auren a ce sadakin yarmu naira miliyan uku aka bayar kuma a kalli mai bayarwa amma yanzu fa an kai kayan naira miliyan uku ka kawo sadakin naira dubu ɗari sadakin ake ambata sadaki na kadan ba ajalan ba naira dubu ɗari sai su yi shu akan kayan na naira miliyan nawa kai ba wanda yake faɗa saboda haka an zo a faɗi fili a faɗi komai a fili wannan shine abin da yafi da haka ya ku ƴan uwa tsananta abin da ya shafi ba da sadaki yana daga abin da ke tafiyar da albarkan hatta shi kansa aure yana daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan abin da ya shafi sadaki ukiya goma sha biyu da rabi kiyasin sa a yau ya kai naira miliyan goma amma a hakan ya kalli wani sahabi ya yi aure ya ce masa nawa ka bayar ya ce ukiya ɗaya annabi ya dinga faɗa me yasa zaka bada ukiya ɗaya malamai suka ce saboda annabi ya kalli tattalin arzikin shi bayi da tattalin arziki mai ƙarfi don haka ma'ana ko amfanin ka san waye mai neman yarka shine kar ka dora masa abin da ba zai iya ba dan Allah mahaliccin sa bai dora masa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan haka ka kalli zai iya bada naira miliyan goma ba tare da ya jigiza ba sai a ce masa sadakin yarinya naira miliyan goma amma an aka kalle shi aka ga yawa habu habli ne da ƙyar yake nema yake haɗa ɗan naira dubu ɗarin da ƙyar sai a ce masa to ɗan baya da dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu a matsayin sadaki in ya ɗan bayar yana ɗan haki aƙalla dai ya san ya yi wani bajinta sadakin ba wai a yi kuɗin goro ka je ɗaurin auren mai kuɗi ka ji an ce dubu ɗari da hamsin ɗaurin auren matsakaicin mutum naira dubu ɗari da hamsin na talaka ma naira dubu ɗari da hamsin na inda ta yi karatun addini dubu ɗari da hamsin yar boko dubu ɗari da hamsin mai talle naira dubu ɗari da hamsin sai wace za mu yi adalci idan ba mu saka al'amari a inda ya dace ba da wannan ya halatta a gaban hatta sadaki ka yi ciniki ka ce ‘yarka ta wuce naira dubu ɗari da hamsin eh saboda ta yi karatun boko ta haddace alƙur'ani kuma tana da tarbiyya ba mu bata tana gantali anyhow ba da haka kuma kyakkyawa ce da haka a sadakinta naira dubu ɗari biyu kamar yadda ake bayarwa ga magari a'a nata naira dubu ɗari biyar ne dubu ɗari shida wannan ya halatta kai da aka faɗa maka kar ka yi fishi eh kasuwa ce dan an ce maka yau takalmi naira miliyan ne ai sai kaga dama ka bayar zaka iya negotiating har ku yi agreeing wata ila naira 200 kuma iya sayar maka dan haka sai ka taya dan haka wannan abu yana daga abin da zamu kula kar mu daura ma wanda bai kai ba ko kuma a sassauta ma wanda yafi karfin abun sha'ani na abin da ya shafi sadaki tare da cewa Abdullah bin Umar ko Umar bin Al-Khattab shi kansa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taglu suduqin nisa ya ce kar ku kai makura wajen tsananta al'amarin abin da ya shafi sadaki wannan shine ladabi na hudu ladabi na biyar daga cikin abubuwan da zai taimaki masu yin aure shine shelanta al'amarin auren dan yana daga abin da yake zamowa bisa sunna a gaban aure ana bukatan su mata ya zama suna buga alduf bi ma'ana ƙwarya a cikin ruwa wannan ya halatta su dan yi gada su dan yi waƙe su dan yi rawa a wannan gaban duka bai zama haramun ba wannan ba laifi bane ana yin ilani ne cewa yanzu a makwabta ana yin wani abu sunan shi aure annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya gana na Aisha yace me kuke yi ne kan tace biki yace na ga bikin lami babu dan wani abu dan wake wake ba dan wani abu dan kada kade yace saboda mutanen Madina suna son wasa ku yi wasa ku yi kada kade ba irin wasan guje-gujen mashin din nan ba eh ba irin wasan da za a yi rauni ba amma wata ila a zo a ga mata sun ware gefe can guda suna dan wani abu wake irin waken da wata ila ake ganin kaman gargajiyanci ne to inda bukatan ayi wani abu gargajiya a wannan gaban ya kamata in za a bar kananan yara ne su yi iyaye suna kallo duka wannan bai zama haramun ba yana daga ladabin abin da yake halacci a gaban aure in an samu ayi shi din ma ba a babin dole ba da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace falalan halal da haram a musulunci shine misalin dan wannan kidan alduf din dan buga ƙwarya din a gaban biki dan haka kar a bar shi a baya da kuma dan sauti na dan wani abu wake da wasanni daga wajen mata a gaban yin aure wannan duka ya halatta dan haka ya ku ɗan uwa kirana a wannan gaba kada ango da amarya da dangi su sake wani abin da ba shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musamman dan biyewa ko kuma burge mutane su kai ga abin da zai zama an yi nadama an haifi ƴaƴan da ba a masu albarka ba Allah ya bar su da rigiman da duniya ta watse ta bar su gida ya ƙi seti saboda an saba wa Allah a gaban biki ladabi na bakwai na shida shine yana da kyau a babin sunna mutum yayi walima a gaban da yayi aure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi ma Abdurrahman bin Auf lokacin da yayi aure yake ce masa aulim kai walima umarni annabi ya ga masa yace walau bi shat yace koda da dan tinkiya ne ko da da yar tinkiya kai walima kaga ya annabi yana ganin me da ta taka karata karya ba ko tinkiya ka yanka mutane su yi walima daga kuskuren da muke yi shine sai mu ce yawan adadin abokanmu yawan adadin dangi da dangin ƴan uwa mata duka sai an gayyato su wurin walima a'a ba shine ba in kana da tattalin arzikin da zaka gayyato mutum goma ne kadai da sunan walima kai walima ka gayyace su iya su amma dai ka tabbata ba shinkafa da da taliya suka ci ba ba fulawa aka ɗauka aka ba su ba don annabi ya ce aulim a yi walima walau koda bishat nama ne a yanka nama akalla koda tsoka biyu ne ya fi wannan fulawan da taliyan da ake ba mutane akalla ka sa wani abu sakekke a bakinka ka ci ka sha ka watse ka tafi a wurin akalla ka da cewa yanzu sunan abin da kai ne walima kar ka gayyaci mutanen da suka fi adadin abin da za ka yi provided bi ma'ana abin da ka tanadar kar mutane su masa yawan da wani ma bai san an yi ba don haka wannan gaba yana da albarka mutum ya yi walima akan dukkan alkhairin abin da ya same shi musamman da annabi yake shela wa shi abdurrahman bin auf ka yi walima koda da ɗan tinkiya ne wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fi da shi sannan kuma yana daga laduba a gaban yin walima a kirayi nagartattun bayi ba kowa ake gayyata ba saboda hadisin da aka karɓo annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa kada ka kuskura kowa ya ci abincinka sai mai tsoron Allah eh wala ta'kul ta'amaka illa taqiya ba za ka saka abincinka shinkafa da miya da nama ko naman kadai aka ce wata ida za a sha da nono ko kuma wani abu mai kama da haka kuma ka gayyato mutumin banza ya zo ya ci maka ba da haka in ka tashi ne da'un khas ake yi za ka yi waliman aure in to nagartattu cikin mutanen anguwanku ko da ba sa'o'inka ba ne in an ce nagartattun mutane ko ba ana cewa sai masu kuɗi ko talaka ba babu ruwanka da tattalin arzikinsu in sun fi kowa kuɗi a cikin mutane amma su ne nagartattun to a gaban walima su ake gayyata yana daga cikin ladabin yin walima ya ku ƴan uwa masu albarka hadisin naka karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa mafi sharrin abinci shine abincin wajen walima ta inda zaka samu ana haramtawa mai bukata ana kuma kallon wanda ya wadatu ana dauka a bashi in ka je wurin walima sai kaga ana kashin dankali in aka aje wasu manya manyan mutanen da sun fi karfin abin da za ku ba su ma sai ka samu kasan abincin da aka yi musu yafi naku kuma sannan su ake bada priority a matakin farko a fara basu wani yana can yana bukata ya ini bai ci ba ina ma abin ya zo kanshi kafin ya zo kanshi wataƙila abin ya canja kamanni ko ma ya ƙare a hanya ko ma ya zo bai samu ba ba a damu a bawa mai bukata ba an fi damuwa a ɗauka a ba ma wanda ya fi ƙarfin abin kaga wani lokaci har an masa take away ma yana cewa a ku bari a ce ku sa masa a mota sai an tirsa sa masa dole ya je hanya ma yana kuma bari a motan tana lalacewa bai ci ba bai ba ma wani ya ci ba shi ne wannan abin da shi abu huraira yake faɗa marfu'i yana jingina maganan haka annabi ya faɗa mafi sharrin abinci in dai ba za a ba wa mai bukata ba shine wanda aka ba wa mai wadata to ya zama shine abincin wurin walima don haka ana bukata in an tashi bayarwa a dubi mutanen da suka cancanta masu bukata a bayar da su imam bukari ya da wannan hadisi ladabi na na bakwai shine ana bukatan ma'aurata guda biyu nan su zama sun yi wani sallah nafila raka'a biyu wanda ba mai tsayi ba yana daga cikin mustahabbin da ake so shi ango ya tsaya a gaban amarya ya yi sallah yana gaba tana bayan shi in ba ta da tsarki ta zauna ta yi kallo kuma shi ya yi sallah cikin nafilfilin sannan in yayi sujjada ya roki Allah irin yadda yake fatan gidansa ya zama kariya game da sharrin shedan kariya daga sharrin waɗanda za su iya kawo shawarin da ba nagartacce ba albarkan ƴaƴa yalwatan arziki zaman lafiya mai ɗaurewa haƙuri da sauransu duka a wannan gaba ya kamata miji yayi wannan addu'a saboda abin da wani da ake ce da shi ake ce da shi Abu Hariz ya zo yana faɗa wa Abdullahi bin Mas'ud yace na auri yarinya kankanuwa budurwa don haka tsorona shi ne katta mun shirme irin ɗabi'an yara shi abdullahi bin mas'ud yake cewa da shi ayya ai inda ya ɓacin rai ne yana daga sunnan da zaka gani dole a gidan aure shi yasa a tukuicin farko ake cewa me wannan sai dai haƙuri wannan sai dai kai haƙuri dan an san zaka ga kayan ɓacin rai yace don haka ka sani shi bakin ciki a gidan kuma aure wani abu ne da yake zuwa daga wajen shaidan a hakan yana karfafa shi ne yana ce masa gidan aure dai ka sani dole zaka ga ɓacin rai amma sai dai kai haƙuri don haka in dan bacin rai za ka ƙara to kamar kana gayyato wani ƙarin bacin rai ne cikin gidanka amma kai don Allah ka bar zaɓi a wurin Allah don neman yardan Allah sai ka dace wataƙila na gidan ma sai ka gyara Allah ta'ala ya sa a zauna lafiya da wannan ne yake umarni gare shi shi Abdullahi bin Mas'ud yake umarni ga Abu Hariz yake ce masa in ka shiga ka umurce ta da ta yi alwala ku yi wani sallah nafila raka'a biyu tana bayanka a wani ruwayan da aka karbo daga Abdullahi bin Mas'ud in yake cewa in ka idar da sallar sai kai wani addu'a kana cewa ya Allah ka sanya albarka a cikin gidana ga iyalaina ka sa ni ni kashin kaina in zama mai albarka kuma gare su ka sa su su zama masu albarka gare ni Allah ka sa kuma su ni ma in zama mai albarka gare su ka ci gaba da addu'a kana cewa ya Allah ka azirta ni ta sanadin su kamar yadda nake fata ya Allah ka azirta su sanadina sannan ya Allah ina hukunta wannan tarayyar da za mu yi na zamantakewan gidan aure ka sa mu yi haɗuwa bisa alkhairi idan kuma wani abu ne na rabuwa ko don mutuwa ko don shika Allah ya sawwake ya zo Allah ka sa shi ne ya zama mafi alkhairi a wani gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurnin mutum ya kama goshin ita ya mace bayan ya idar da nafila raka'a biyun nan yana addu'a yana Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi wannan shine musulunci saɓanin ka ga gungu da tawagan abokan ango sun yi rakiya suna leƙa maka ɗakin matanka kaga dan rashin kunya ana zuwa har kan makwancinka wani ma tun kafin wani abu ya shiga tsakaninka da matanka yana suranta ka wannan ba musulunci bane wannan mummunan al'ada ce dan haka wani rakiya makaho ne kai zuwa hiran da ka dinga yi kullun raka ka aka yi dan haka in musulunci ake son a tsabbaka kuna yin ban kwana da yamma babu ruwansu da kai ana yin sallar isha to assalamu alaikum sai da safen ku me za ka yi ya za ka yi wannan karantarwan annabi ya koyar da kai ka cinkari ɗakinka kana da ilimin abin da za ka yi ka san me za ka mata ka san me za ka roƙa gatanka Allah baka buƙatan irshadin wani da zai gaya maka wani wahayin ƙarya don haka ya ku ƴan uwa mu kiyaye wannan saboda albarkan da muke nema a cikin gidajen aurenmu Allah ya zauna da gidajenmu aure gidajenmu lafiya wannan Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi ladabi na tara shine ana buƙatan tausasawa a wajen miji yayin da ya shiga ga matarsa malamai suka ce daga ladabin da ake nema ya dan sayi wani abu na dan faranta rai ko a babin kyauta ko a babin abin sha ko a babin abinci eh bisa sunnan kasan Hausa wannan mata dace akan sai dan kaza aiko kuma kai miji sai ka dan yi hakuri ka zama mai kawaici in ka ajiye kazan ko da kashi ne karka taba dan ba mamaki tara ko shekara 18 shekara 19 ko shekara 20 a gidansu bata taba cin arzikin cin kaza ita kadai ba bude mata wannan kofar ta shigo da bismillah cikin gidan aurenka ka ba ta dama ta gwada in za ta iya tura kaza guda ɗaya karka sa hannu ka yi haƙuri wata ila in ta gama da wani madara ta ajiye a gefe kai naka kallo ne in tattalin arzikinka ya kai sai ka sai nata kai maka sai naka walaysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata yawwa ko ku ci tare ko kuma ka zama dattijon arziki ka koma gefe ka ci naka ta ci naka in baka cinye baka bar naka zuwa gobe da safe wannan musulunci ne ana bukatan ka karbe ta da tausayawa wani abu ya faranta mata ka gane yanzu wannan matakin da na samu na yin tafiya daga gidanmu zuwa gidan wani na shigo a sa'a abun nan wata ila da bamu taba karo da shi a gidanmu ba kullun aka tashi kaso a gidanmu wata ila daukani ake bani fiffike ko kafa ko hakarkari ko mu yi taron dangi a kirji yau din nan na same shi guda za ta yi farin ciki da zuwanta daren nan ba zai razana ta ba sakamakon abin da kai na faranta mata Allah ya sa mazaje an gwaye su kiyaye ladabi na ƙarshe ladabi na goma ambaton Allah a yayin kwanciya yana daga abin da mazaje musamman samari idon su ya rufe a yau din nan ake aihuwan wasu irin ƴaƴa wanda tun suna ƙanana za su baka tsoro saboda irin yadda suka zama idon su a bushe idon su a ƙeƙashe babu wani abu na kunya tattare da su babu tausayi akan iyaye game da ƴaƴan da ake haifa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dadi a ce ɗayan ku idan yayi nufin zai je ga iyalansa abin da ake nufi na farko tukunne ya ce bismillah da sunan Allah a wannan gaban ba a ce ka ce bismillahir rahmanir rahim ba karantarwa annabi shine sai ka ce bismillah Allahumma jannibna shaytan da ni da ita ya Allah ka nesanta tsakanin mu da shaytan yayi nesa da mu kar ya shigo wannan al'amari na kwanciya wa jannibi shaytan ma razaqtana kan abin da zaka mana arziki tsakanin ni da ita a wannan kwanciya Allah ka sa kada shaytan ya zama yana da rabo a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan kwanciya inda Allah bai hukunta akwai samun arzikin da yace lam yadurruhu shaytanun abada har abada shaytan bai isa ya cutar da wannan abin da kuka samu na arzikin aihuwa ba ba za ka ga yarinya tana faduwa tana tashi aljanu sun bubbuge ta da sauransu ba ba za ka ganta tana shedana duk kunyan ya mace ta fita tana karuwanci a cikin gari ba ba za ka ga tana yawo kanta a buɗe tana shiga social media tana tallata kanta tana faɗa faɗan kalmomin da kai ma ba za ka iya faɗa a cikin social media ba wannan yana daga abin da ke iya haifarwa guje ma irin wannan addu'a ya ku samari kada ku bari idon ku ya rufe wannan sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam muna masu yi muku addu'a ganin cewa a ƙarshen shekara irin wannan lokaci ana yawaita al'amari na abin da ya shafi auratayya. Muna muku fatan alakairi wa'yanda kuka yi, Allah ta'ala ya sa an yi a sa'a, da mu da muka yi tuntuni, Allah ta'ala ya zuna da gidajenmu lafiya. Wanda suke shiri nasun yake kan gaban za a ɗaura don girman Allah, ku guji ɓatawa tsakaninku da mahalicinku Allah. Duk wanda ya tsokani Allah a irin wannan gaban, to ya tsokano damuwan da za ta bi shi ne daga kansa har matan har ‘ya'yan da za a haifa. ba zai zauna lafiya cikin gidan aurensa ba ba zai ga albarka ba ba zai ga yalwatan arziki cikin gidansa ba wanda ya kwadaitu yake son ƴaƴa masu albarka mahaddata alqur'ani masu tosayi ga iyayensu wanda suka san ya kamata wanda musulunci zai yi alfahari da su wanda annabi zai yi alfahari da su to ya kiyaye ire-iren waɗannan laduba ba su kenan ba amma na tsinci ƙwaya goma ne muhimmai da nake ganin za su bada fa'ida Allah muke roƙo ya sa duk wanda bai yi ba Allah ta'ala ya sa yayi asa'a Allah ta'ala ya bada zuri'a tayyiba ya zauna da gidajen mu lafiya kuma ina mai kira a gaba na biyu ga waliyai da kuma wakilai mu ji tsoron Allah a gaban da aka ce kai wakilin aure ne kada ka zama ceremonial wakili ko waliyi in an daura baka san halin da auren yake ciki ba wayannan sunaye guda biyu sunan Allah ne waliyi da kuma wakili babu inda Allah ya arawa duniya sunansa sai a gaban aure yace kai da kake wakiltan ango sunanka wakili wallahu alama na naqulu wakil sai Allah ya ara maka sunansa kai kuma da kake wakiltakan gefen walittakan gefen ita amarya sunanka wali wallahu waliyul mu'minin Allah shi yake jibintan al'amarin mu'mina ya ara maka sunansa a wannan gaban yana mai bukatan irin yadda akalla yake kulawa da bayinsa kullu yawmin huwa fi sha'an kai ma ka kwatanta wani hali auren yake ciki me aka samu na matsala dan a gyara kar ku bari sai ma'aurata sun yi kwalala sun yi rigima har auren ya mutu sai ka samu ana gaya wali ai auren ma ya jima da mutuwa shi ma bai san an yi haka ba don haka waliyai da wakilai su zama masu amana wajen bibiyan zamantakewan lafiyan aure idan an yi aure shine amanan abin da aka danka a hannunsu muna roƙon Allah ta'ala ya sa su iya Allah ta'ala ya guna da gidajen aure lafiya yi mana albarka abu na ƙarshe ina ƙara shajja'a ƴan uwa game da abin da ya shafi kofa da muke da shi na neman taimako ganin cewa ramadana har yanzu ƙara karatuwa yake kan magana abin da ya shafi sola akwai wasu himma da wasu ƴan uwa suka yi muna fata Allah ya musu albarka ganin cewa an samu wannan biyan bukata Allah ta'ala ya taimake su akan niyyar da suka yi kuma Allah ya samu dace ta wannan hannu ko da hakan bai samu ba ina cewa akwai account din mu a rubuce a gaban masallaci nan ga wanda Allah ya sa yake da shi zai bayar kai tsaye kuma akwai masu gudanar da al'amuran wannan masallaci kofa a buɗe take Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah ya mana albarka Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya daga ƙarshe ya ku ƴan uwa ina mai amfani da wannan dama ga wanda Allah ya sa ya saurare ni mu yi wa Allah ya zama cikin addu'o'in da kulliyomin na san kowanmu yana roƙon Allah saboda yana da bukata akwai bukatan ‘yan uwanmu da ba sa zaune lafiya a wannan ƙasa da aka tsangwame su akwai bukatan ‘yan uwanmu da suna son su yi noma noma baya yiwuwa a wajensu akwai wa'yanda ake kamawa da sunan an yi kidnapping ɗinsu kuma wannan al'amari yana ta ɗaukan wani dimension ɗin da kulliyomin sai ka rasa waye mai gaskiya don Allah musamman a irin rana ta juma'a irin rana mai kamanta yau da ake yawaita salati wa annabi mu sa ƙasan nan a cikin addu'a. Ya Allah kai ne mafi sani game da mutanen da suka zama masu hannu a ganin cewa ba a zauna lafiya ba musamman a arewacin Najeriya. Ya Allah ko suwaye a ko'ina suke, Allah ka mana maganinsu. Allah ka zauna da ƙasanmu lafiya. Allah ka zauna da ƙasanmu lafiya. Ya Allah wanda suka faɗa cikin wannan jarabawa Allah ka fidda su. Allah mu da ba mu shiga cikin wannan jarabawa ba ya Allah ka kare mu da kariyanka. Allah ka yi mana albarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka yalwata arzikin mu ka ƙara mana lafiya ka ba mu lafiya akan abin da muke da shi ka sa lafiya ta yi mana amfani duniya da lahira wa qumu ila salatikum yarhamukum